أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم الأمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقول ما الله سبحانه وتعالى ديبا مئيكم غنوانا رانا يبا مئيكم هلرتوا وانا مجلسي ميكارين البركة majalisi na ambatan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wata irin wannan mai tarin alfarma mai tarin albarka wata mai tarihi wata da ya canza tsarin nizamin duniya daga kuskure ta koma daidai bisa jagorancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yau biyu ga watan rabi'ul awwal bayan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wacce ta yi daidai da goma ga watan sha ɗaya ta miladiyya dubu biyu da sha takwas muke zama a wannan gida mai tarin albarka don karanta watan sifofi da ɗabi'o'i na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da wannan wata da muke ciki. Na farko dai littafin Imamu Tirmidhi imamu turmizi huwa man huwa fil islam sannan soyayyen shiga annabi muhammad da lura da irin wannan yanayi da duniya ta kan cika da murna kowa yakan yi bakin gwargwadon shi don ya nuna soyayyen shiga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya imamu turmizi ya rubuta wannan littafi ya kira shi da shama'ilul muhammadiyya shama'il tana da jam'i ne ta tana daga cikin ma'anonin shama'il muhammadiyya wa tawsifatu sayyiduna rasulillah sannan kuma tana daga cikin akhlaqu sayyiduna rasulullah baitan shi an samu baitan imamu turmizi ya zo yayi a karni na biyu an samu daga cikin magabata wanda suka zo suka yi maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallam suka miƙa ma duniya kamar irin al-hafiz al-iraqi shi littafin shi da yayi ba shama'il ma ya kira ta ba ya kira ta da maulidi sayyidina rasulillah wannan ya sanya malaman hadisi da malaman fuqaha'u da shauransu idan irin wannan lokaci ya zo sai su kulla majalisinsu na karatuttuka sai ya zamana sun ɗauki wannan littafai suna karantawa domin shine zai karanta maka sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai ka ce gashi a gabanka ina fatan mun fahimta to wannan yana da alaka da yanda malamai bayin Allah suka duba yanayin girman annabi Muhammad a wajen halittan Allah da matsayin shi da irin yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi da karamcinsa suka sifanta shi daidai yanda suka yanda ya sifanta kanshi daidai yanda sahabbansa Allah ya ƙara musu yarda suka sifanta annabi Muhammad ina fatan mun fahimta to shi yasa muka ga ya dace a majalisin malamai na ilimi na karatuttuka na alqur'ana halakat suna ɗauko wannan littafin su karanta sai muka ga mu ma ya kamata mu yi isti'inasi da shi mu ɗauki wannan littafi mu karanta shi tabarrukan da wannan wata kuma neman uswa ga magabata sannan kuma taƙarruban ga janabin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. To, amma ka'adat na malamai tun a farko mun faɗi gashi abinda imamu Tirmidhi ya kira wannan da littafi shama'is watan sifofi ko akhlaq ko ɗabi'o'i ta annabi Muhammad. To, amma kafin mu shiga ya kamata mu karanta ne littafin mu san wane ne shi wannan wanda ya wannan littafin shi wanda ya wannan littafin ana kiran shi imamu tirmizi ko ka ce mishi tirmizi ko ka ce mishi tarmuzi ko ka ce mishi turmuzi duka wannan ya inganta shi dai ana kiran shi da al-imamu al-hafiz al-faqih abu isa muhammad ibn isa bin sarwata bin musa at-turmizi wannan duka sunan shi ne ana kiran shi shi ya kai matsayin alhafiz a ilmul hadith sannan kuma imamun ne a addini ana kiran shi abu isa wata alkunyan shi ana kiran shi da baban isa don sunan shi muhammad bin isa an kira ana kiran shi da muhammad bin isa bin sarwata bin musa a turmidi mutumin garin turmaza wilida a ina aka yaushe aka haife shi an haifi imamu turmizi a shekara dubu shekara ta ɗari biyu da goma a garin turmiza مدينة قديمة على أطراف النو- النيل الب- البلخي يقال له جيحون وإليه ينسب wata an halitta shi ne a wata gari wanda ake ce mata turmaza wanda tana yankin a yanzu a tarihin turawa da suka canza tsarin duniya tana wajajen afghanistan a nan ne ake samu garin turmaza Allah ya ƙara masa yarda to wane ne wane ne malamansa domin in aka ce mutum ga yanda yake to akan so a san wane ne malaminsa شيء تف... وقد تفقه في الحديث على إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري شيء إمام ترمذي أوجن حديثي الماجر إمام بخاري نه الله يكارى مسير ده روى عنه في السنن 75 حديثا سبو ده آبا ناشيا ده كراتو ده أقبان إمام بخاري سيدي يرويتو التابين شيء watan jami'ul kabir sai da ya ruwaito hadisi guda saba'in da biyar wanda ya karko a wajen imamu bukhari wa aksara min zikiri akwalihi fil jarhi wa ta'dil hatta zadat ala mi'ati qawlin a wajen kuma karatuttukansa wanda yayi watan yawan ambatan hukuncin watan rawi wanda zai ruwaici hadisi a gunshi ingantacce ne ko ba ingantacce ba yana yawaita maimaita abin da imamu bukhari ke faɗi akan ruwa har inda ya kai ma ya ambaci kimanin matsala ɗari wanda irin shi imamu bukhari ya yi hukunci da shi a wajen ingancin mutum ko kuma rashin ingancinsa. وقد أراد البخاري أن يشهد له أن يشهد لتل- لتلميذه شهادة قيمة فسمع منه حديثا واحدا كعادة المشايخ في سماعهم على ممن هو أصغر منه. إمام البخاري الله يقرأ ما سيرجع saboda ya yarda da wannan almajiri nasa sai ya so ya zauna a gabansa A- daga cikin ɗabi'an malamai idan ya zama na malami ya ci ya bunƙasa in ya haifar da ɗalibi sai ya koma gaban ɗalibin ya zauna sai ya ji hadisi guda ɗaya ko biyu ko uku abun shi sai ya ruwaito saboda ma- manyan malamai su ma suna ruwaitowa a wajen almajiransu kamar yadda almajirai suka ruwaito a wajen malamansu shine da Imam Bukhari ya zama ya saurare shi wa qad awradahu Tirmidhi fi jami'ihi Imam Tirmidhi ya kawo wannan hadisin ma da shi kanshi Imam Bukhari ya ruwaito a gunshi yace man tafa'atu bika aktharu mimman tafa'ata bi wa qad sharakahu Tirmidhi fi kathirin min shuyukhihi Imam Tirmidhi Imam Bukhari lokacin da ya ji Imam Tirmidhi ya faɗi wannan yace ban amfana da kai ba fiye da yanda baka amfana da ni ba fiye da yanda na amfana da kai jimin jimin girmama malamai da suke girmama almajiransu da shauransu amma imamu bukhari ya girmama imamu turmizi Allah ya kara masa yarda wa sami'a aidan min imamu muslim wa lam yarwihi fi jami'ihi illa hadithan wahidan wa huwa hadithu raqam imamu imamu imamu muslim almajirin imamu turmizi ne amma imamu afwan imamu muslim almajirin imamu bukhari ne amma imamu muslim ya je yayi almajirci shi ma a wajensa kamar irin manya-manya daga cikin almajirai ko kuma ƙanana ku karanta a wajen ƙanana kamar yadda sahabbai za ka ga Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara masa yarda almajirin annabi Muhammad amma kuma galiban hadisan shi yana ruwaito su ne a wajen manyan sahabbai kamar irin su sayyiduna Zaid ibn Sabit ina fatan mun fahimta a to shi ma wannan yayi wa sami'a aidan min Imam Abi Dawud as-Sajistani sahibu sunan fi khamsati mawaqin min al-jami' hakanan imamu imamu turmizi daga cikin malamansa akwai abu dawud sahibu sunan shi ma imamu turmizi yayi karatu gare shi malamihu shakhsiyatu turmizi wa akhlaqihi Allah duk in an ce ga malami a addini wanda yu'khadhu minhu din to dole ne mu ga me malaman duniya suka faɗi a kan shi yaya ɗabi'o'in shi yaya tabbaka addini a wajen shi shi ma anan yana daga cikin wa kana imamu turmizi bi yuhibbul ilma wal iltihala ilai imamu turmizi mutum ne shagufun da ilimi wato yana matukan san ilimi kuma yana ba shi gari kaza ba shi waje kaza ba shi waje kaza dan neman ilimi wa mujalisatul ulama wadda kuma san ko ina aka ce maka halka na ilimi na malamai na Allah imamu turmizi kan je wajen ya zauna fajabal bilad yajlisu ila al ulama wa yanhal min ulumihi al mutanawwi'a don haka ya dinga kewaye garuruwa wani lokaci ba shi a garin Khurasan, wani lokaci ba shi a Makka, wani lokaci ba shi a Madina, wani lokaci ba shi a waje-waje yana mene, yana neman hadisin Sayyiduna Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Ina fata mun fahimta Allah. To, menene daga cikin nasarorin imamu turmizi Allah ya ƙara masa yarda ya kasance baitan wannan Allah ya azurta shi da ƙuwatul hibzi watan kaifin basira na haddace abu da ya ji abu nan da nan zai ɗauka domin a wajen malaman addinin musulunci ɗau kaifin basira iri biyu ne akwai wanda yake ce mishi suke ce mishi zabtus sada da ya ji baya buƙatan a ƙara maimaita masa akwai kuma abin da suke ce mishi zabtul kitab wanda malami zai ji ne ya rubuta a littafinsa inda littafin ba a watan baya kubuta baya yarda ya rabu da shi wannan malamai suna kiran shi to shi imamu turmizi wanda ya fi ƙarfi shi ne ƙuwatul zakira watan ƙuwatul shib shi Allah ya hore mishi wannan wannan rihlatuhu daga wani gari gari ne kuma imamu turmizi yaje intahala wa sami abi khurasan wal iraq wal haramain talaban li hadith rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yayi tafiya a kafansa ya je ƙasan Khurasan wanda ƙasan Khurasan a yanzu tana tsakanin garin Uzbekistan da Pakistan wasu malaman ma suna cewa tana garin wannan inda aka yi ta yakin nan Afghanistan afwan jazakallahu khair domin Imam Bukhari kabarin shi inda aka rube shi yana ciki yanzu haka ina fatan an fahimta yana da muallifat kaseer yana me kuma ya bari a duniya Imam Tirmidhi ya bar littattafai daga ciki akwai Jami'ul Kabir shine mai ne watan Sunan Tirmidhi wanda babban malami Mubarak Fori yayi shi wanda akwai mujalladi tara akwai sama da haka wanda ni ina da misali guda tara ina fata mun fahimta yana da ilalul kabir daga cikin ilmul isnad yana da wannan yana da ilalul saghir sannan kuma yana da tasmiyatu ashabi rasulillah yana da littafi wanda yayi shi imamu turmizi dan ambatan sahabban annabi muhammad kaga bai kasance daga cikin mai sukan sahabban annabi ba kenan domin malamin hadisi ne sana'ul ulama to me malamai suka faɗa ga ilimin shi ga addinin shi malam ke cewa ga nan abu ya ala al khalil bin abdullahi fi kitabihi ulumul hadith yana cewa muhammad ibn isa bin surah بن بن شداد الحافظ المتفق عليه يا شي امام امام امام الترمذي يا كي متي علم الحديث وتم متفق عليه da ya faɗi abu shi kenan malamai sun sallama kawai ɗauka ake ana bauta ma Allah Allah wannan kenan sannan yana ce alaihi kitabun fi sunan walahu walahu kitabun fil jarh wa ta'dil wa rawaha anhu abu mahjub والأجلاء وهو مشهور بالأمانة والإمامة والعلم يا شيخ إمام الترمذي هنا ده لتتفي سنما لما يسميش شيدا ده أمانة ده إيا جاغورنشي أديني ده كما متأيي ده الله يباشنا إلمي الله sannan allama ibn al-asir ibn al-asir mun ce muna da ibn al-asir guda uku akwai ibn al-asir al-muhaddis akwai ibn al-asir al-mu'arrikh akwai ibn al-asir al-adib to wannan muna magana ga malamin hadisi ne su babansa haka ya haife su mutum uku dukansu kowanne sai da ya zama hujja a addinin musulunci kowanne a fanni daban-daban daban na shari'an na shari'an Allah Allah shi ma me yake cewa yace kana turmizi imaman hafizan lahu lahu tasanifun hasana minha al-jami'u al-kabir wa huwa ahsanul kutub yana cewa imamu imamu imamu turmizi ya kasance jagora imamun ne a addini kuma hafiz ne yana da tasanif yana da littattafai daban-daban sannan daga cikin littafin shi akwai jami'ul kabir wanda shine mafi kyawun littafi Allah al-imamu zahabi maulana sahibu ta'alif kasir wato imamu zahabi yana daga cikin a'imma kuma almajiri ne na al-hafiz taqiyuddin ibn taymiya rahimahullah amma shi ma ga abin da yake faɗi akan imamu imamu at-tirmidhi yana al-hafiz al-alim sahib al-jami' thiqa mujma'un alai ya ce imami ne al-hafiz ne kuma sahib al-jami' thiqa ne a addini wanda mujma'un alaihi malamai sun kaman ijma'i akan abin da ya ruwaito addini ne ana bauta ma Allah da shi ina fatan an fahimta wa anhu ibn al-imad al-hanbali babban malami shi ma ibnul imad alhambali kana yana cewa akan imam turmizi kana mubarrizan alal aqran aya fil hifd wal itqan yace in ana magana a tsararraki in aka faɗi tsararraki irin na imam turmizi sallama mishi ake yi sannan imam turmizi aya ne watan aya min ayatillah a wajen kyautata hadda da ingancin hadda a duk abin da ya tasa a gaba wannan imamu turmizi kenan sannan imamu sam'ani imamu sam'ani shi ma yana cewa imamu asulihi bila mudafa'a watan shi imamu turmizi ya kai matsayin jagora ne idan aka faɗe shi a zamanin shi babu wani mutumi da zai taba ba akan jagorancin shi a addini ilimin shi da addininsa Allah wannan kenan to yaushe ya rasu dole ne sai an ruko galiban a imma a addini ana sanin ranan da suka rasu a ta saɓani a kan ran da aka haife su saboda menene an haife shi bai zama komi ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah yakan haifar da yakan sa a samar da dan adam ne lokacin da bai bai san komi ba bai samar da komi ba amma yau da gobe da durba da naciya a fagen ilimi sai kaga ya haifar da shi ya zama mutumin da zai amfanar da al'umma sai kaga rayuwan shi tafiyoyin shi duk abin da ya sai kuma al'umma su nakalto kamar yadda aka nakalto mana na imamu turmizi ya zamo mana addini muna karanta shi to imamu turmizi yaushe ya yi wafati tuwfiya imamu turmizi rahimahullah fi sanati ashara min shahri rajab ya rasu a ranar sha uku ga watan Rajab ne, hijiran annabi Muhammad na da shekara ɗari biyu da saba'in da tara, kaga tsakanin shi da Imamu Malik shekara ɗari. Imamu Malik ya rasu hijira tana da shekara ɗari ɗaya da saba'in da tara, Imamu Turmizi ya rasu shi kuma yana da shekara ɗari biyu da saba'in da tara, Ridwanullahi alaihi, ya rasu a ina a garinsa Turmaza, an tis'in wa sittina sana duk wannan abin da imamu turmizi yayi ya rasu yana dan shekara 69 ne kaga ashe ya kamata mu canza niyyar mu mu ƙara himma mu ga me muka gabatar ma da al'umma ga duk wannan sama da shekara dubu da wani abu gashi mun ƙara zama abin da ya rubuta shi muke ɗauka muna neman tabarruki da shi to mu ma mu yi ƙoƙari mu ga me muka haifar ma da al'umman baya me za su karanta a kanmu ko kuma me ka haifar musu wani malami ka samar mutum baya tafiya ba littafi ba malami a tarihi baya rike mutum a irin wani tarihi kan so mutum ne wanda ya bar littafi ko ya bar makarancin littafi Allah ya samu kamanta alfarman annabi Muhammad to wannan shine tarihin Imam Turmizi Allah ya kara masa yarda yanzu zamu shiga cikin littafin sa mai albarka wanda malamai sama da shekara dubu sharhi iri-iri da irin tafsiri ba irin wanda ba a yi ba akan irin wannan yanzin mausim da muke ciki na tunawa da miladin sayyiduna rasulullah imam turmizi ya fara da littafin shi qala al-hafiz بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثروة الترمذي إمام الترمذي نشأ باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقان أبن دي فاربو لتافين دشي ya ce zai mana magana akan yanda aka halicci annabi Muhammad zai gaya mana sifofi ta annabi Muhammad yana cewa haddathna abu hadith al-awwal yana haddathna abu raja'in qutaybah min sa'id an malik min anas an rabi'ah ibn abi abdurrahman an anas bin malik annahu sami'ahu yaqul كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدام ولا بالجعد القطط ولا بالصبت بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء إمام الترمذي يرويت وأن حديث أبو رجاء Utaiba ɗan Sa'ad, shi kuma ya karɓo daga Imamu Malik ɗan Anas, shi kuma ya karɓo daga Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, shi kuma ya karɓo daga Anas bin Malik, shi kuma Anas bin Malik babban sahabin Annabi Muhammad ya ce na ji sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Shi wancan Abdurrahman ya ce na ji Anas bin Malik yana cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam laysa bitawilil ba'id sayyiduna Rasulullahi ba dogo bane can talele yace wala bil qasir ba kuma gajere bane can yace wala bil abyad al amhaq manzon Allah ba fari bane tar wanda zai rinka dauke ido yace wala bil adam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mutum bane mai duhu wala bil ja'ad gashin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba mai dunkulewa ba ne, sannan menene bijadil ƙasas, wala bisab sannan gashin annabi Muhammad ba warawara yake ba, ya ce ba asahullahu ala ra'asi arba'ina sana, yana ɗan shekara arba'in Allah ya aiko shi, fa a bi makkata ashara sinin watan ya zauna a garin makka shekara a shekara goma wa bil madina 20 wa bil madina 10 sinin a madina ma ya zauna tsawon shekara goma amma wannan a riwayan imamu turmizi amma a riwayoyi mafi inganci shine ya zauna a garin makka shekara goma sha uku wannan takadu takuna alaiha al-ijma akan manzon Allah ya isar da da'awa a shekara 23 ne ya zauna shekara 13 a Makka shekara 10 a Madina wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sana Allah ya karɓi ran annabi Muhammad yana ɗan shekara 60 wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sha'ratan bayda tsakanin gemun sayyiduna rasulullahi da tsakanin kan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba a samu farfarin gashi guda ishirin ba. Hadithi na biyu ke ce haddasa Humaid ibn Mas'adat al-Basri, qala haddasa Abdul Wahab ibn Saqafi an Humaid an Anas bin Malik, qala kana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam raba'atan ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفى إمام الترمذي يروي تونا حديثي حميد دم مسعدة البصري يا شيما حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي يمس حديثي عن حميد عن أنس بن مالك شيما كر أودغ أنس بن مالك قال أنس بن مالك يا شي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة يا شي النبي صلى الله عليه وسلم متكيتيني ليس بالطويل ولا بالقصير شي با دوغو بني can sannan kuma ba gaje bare bane kaman wada domin tsawo in ya cika yawa yana aibantawa gajarta in ya cika gajarta shi ma zai zamo aibu shi kuma sayyiduna rasulullahi babu aibu a tare da shi yace hasanul jismi manzon Allah yana da yana da kyawun jiki wa kana sha'ruhu laysa bi ja'din kan gashin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mai duddun kulewa bane wala sabtin sannan kuma ba zibe yake ba warawara yace asmara lawn hasken annabi sallallahu alaihi wa sallam fari ne wanda wani dan duhu duhu ya dan shige shi wanda larabawa suna cewa duk mutumin da Allah ya bashi wannan yakan zamo shine ashraful umam watan launin shi shine launi mafi kyau a wajensu yace idza masha ya kasance sayyiduna rasulullahi idan ya ina tafiya ya takaffa zaka ganshi tafiyan shi sassarfa watan ba tafiya ne irin laƙai laƙai ba ba kuma tafiya ne wanda yake yi a gurguje ba hadisi na gaba yana cewa haddathna muhammad ibn bashar قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت براء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى الشحمة العذني عليه حملة عليه حلة الحمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه وأن إمام إمام ترمذي يا كربودة محمد بن البشار shi kuma ya karɓo daga Muhammad bin Ja'far ya ce haddasana Shu'bat bin Abi Ishaq Shu'ba dan Abi Ishaq yayi mana hadisi qala sami'tu Bara bin Azib ya ce naji Bara bin Azib yana cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rajulan marbu'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam watan tsawon shi dan daidai ne ba'ida ma bainal munkibain a tsakanin kafadinsa akwai tazara kenan nau'i na manzon Allah kyakkyawan gaske ne, domin mai tsawon yin abin da ke nuni da wannan yana nuna tazaran wuyayinsa, wanda tazaran wuyayi nau'i ne na kyau wanda Allah yake mabawansa, kenan yana nuna annabi sallallahu Alaihi wasallam mai matuƙan kyau ne, sannan azimul jumma ila shamhatul uznai, ya ce a tsakanin watan wuyayin annabi sallallahu Alaihi wasallam zuwa kunninsa akwai wani gashi mai tsaban kyawu da ya gangaro zuwa gare shi ya ce alayhi hullatul hamra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kaya na ado da yikansa wanda kayan adon shi akwai riga akwai mayafi ne sannan kuma akwai akwai izari watan shine abin da yake daurawa yace ma ra'aitu shay'an qattu ahsana minhu ban taba ganin wani abu ba a nan malaman hadisi sun tsaya sun ce ya ce ma ra'aitu shay'an da ya ce ba ra'aitu ahadan sai a ce to daga cikin mutane amma nan ya ce ma ra'aitu shay'an ahsana minhu ya ce ban taɓa ganin wani halitta irin annabi Muhammad ba. A nan bayin Allah suka ce alamul mala'ika ya shiga, domin sahabban annabi Muhammad sun ga mala'ika, amma ba su ga mai kyau irin annabi Muhammad ba. Sannan wasunsu sun ga jinnu, alamul jinni ya shiga, saboda sun ga jinnu amma ba su taɓa ganin mai kyau irin annabi Muhammad ba. Wannan yana nuna maka dukka da biyayya da sahabban annabi Muhammad suka yi masa, domin sahabbai goma sha biyar suka ruwaito launin annabi Muhammad. Launi kaɗai sai da sahabbai goma sha biyar daban-daban suka ruwaito. To Allah ya ƙara mana soyayyan annabi Muhammad. Hadisi na gaba yana haddasa Muhammad ibn Ghailan. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن أبي إسحاق عن براء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة الحمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب, يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل wannan imamu turmizi ya ruwaito daga muhammad bin ghailan shi kuma ya ruwaito daga waki shi kuma ya ce haddasna sufyan ibn abi ishaq sufyan ibn abi ishaq ya karantar da mu shi ma ya karbo daga bara ibn azib ya ce ma ra'aitu min zilin matin min fi hullatil hamra ban taɓa ganin wani mai gashi wanda zai sanya kaya na kwalliya ya yi misa kyau ba ahsan min rasulillah ce in dai mutum in dai wanda wanda zai sanya wannan ne ce to ban taɓa ganin wanda zai kyau irin na annabi Muhammad ba lahu sha'arun yadribu munkibai yace yana da wani gashi wanda yakan sauka har kan kafaɗansa. kuma shi annabi Muhammad ɗin nan ma ba'ida ma bainal munkibai yana da nisan kafaɗu, watan Allah ya yi masa gaɓoɓi, kai ka ce shi ya ce a yi masa haka. Watan kowane gaɓa nasa za ka samu akwai tazara wanda tazaran yana ƙara kyawu ne ga sayiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce lam yakun bil qasiri wala bil tawil. Annabi Muhammad ba gajere bane can, sannan kuma ba dogo bane can. Shi yasa wata rana an tambayi sayyidina amru bin al-as an ce siflana rasulullahi sallallahu yace ba zan iya ba ka kwatanta mana ya annabi yake ka zauna da shi kai kaza kai yace ba zan iya ba me yasa yace in muka kalle shi jamala da jalala sukan haɗu ba ma iya idan mu bai iya dadewa yana kallon suran annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga galiban sahabban da suka ruwaito kyawun suran shi za ka ga galiban ƙanana ne matasa, daga ƙanana sai mata wanda sukan zauna su fira da shi, amma galiban sahabban da suke da girma ba sa iya ƙura ma annabi sallallahu alaihi wasallam ido. Ina fatan mun fahimta. Wannan hadisi na gaba yana cewa haddasna Muhammad ibn Ismail, قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعودي عن عثمان بن مسلم بن حرمز عن نافع عن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شفن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المصربة إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi imamu imamu turmizi ya karɓo daga muhammad bin isma'il shi kuma ya karɓo daga abu na'im shi kuma ya karɓo daga mas'udi shi kuma ya karɓo daga usman bin muslim bin hurmaza shi kuma ya karɓo daga nafi' bin jubair shi kuma ya karɓo daga jubair bin mu'im shi kuma ya karɓo ga sayyiduna ali ibn abi talib sayyidina ali ya ce lam yakun nabi sallallahu alaihi wa sallam bitawil manzon Allah ba mai tsawo bane sosai wala bil qasir ba kuma can gajere bane shafnul kaffain yace idan ya daga tafukan shi zaka ji suna da kauri amma kuma suna da ni'ima sallallahu alaihi wa sallam wal qadamain yace kafafukan shi ma kafan shi shi ma zaka gan shi yana da kauri sannan kuma yana da ni'ima zakhmur ra'as manzon Allah yana da kyawun watan kan da kansa sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi mishi mai yaluwa yanda ya dace yace sannan zahamul karadi manzon Allah yana da kaurin ababe guda uku da munkibai da raka da da- watan da kafaɗu da da gwiwoyinsa sannan kuma da inda yake zama sallallahu alaihi wasallam yace tawilil masraba yana da wata gashi guda wanda take tasowa daga ƙirjinsa ta kayya zuwa cibiyansa mai kyawun gaske yace idza masha takaffa takaffuan in yana tafe zaka ganshi yana tafiya ne irin na sassarfa ka annama yanhattu min sababin kai ka ce yana gangarowa ne daga sama saboda iya kyawun tafiya sallallahu alaihi wasallam yace lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wani halittan Allah kafin shi ba da bayan da bayansa ba irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na gaba yana cewa haddathana sufyan ibn waki' qala haddathana abi abi an mas'udi bi hadha al-isnad nahwahu bi ma'nahu حديثي نقبينا حدثنا أحمد بن عبا- عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن حسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد قال وحدثنا عيسى بن يوسف آه، يونس عن عمر بن عبد الله مولى مولى الغفرة حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي كان علي كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wannan duka isnadi guda uku imamu imamu Tirmidhi ya hada anan ya ce sayyiduna Ali ya kasance ya kasance in zai sifanta mana sayyiduna Rasulullah qala lam yakun bit tawil al mumaggit yace manzon Allah ba mai tsananin tsawo bane wala bil qasir al mutaraddid ba kuma gajere ba ne wanda ake kokwanto wannan ya ce ya kai kaza wannan ya ce ya kai kaza wa kana raba'atan min alqaw shi idan yana cikin dogaye zaka same shi mai matsakaici ne ya fi su ban sha'awa idan ya shiga cikin gajeru kuma zaka samu shi ne mafi tsayi daga gare su kamar yadda sayyidina Aliyu yake cewa lam yakun bil ja'dil qatat shi gashin annabi Muhammad ba masu duddunkulewa ba ne, wala bisabti ba masu kuma wara-wara ba ne, kana ja'adan rajilan, manzo Allah ya kasance mai gashi ne mai kyau, wanda in ya, in, in ya tsaya za su tsauna inda suke, in ya motsa su za su tafi inda yake so. ya ce wa lam yakun bil mutaham manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mai kaurin nama bane wala bil mukalsam manzo Allah ba mai kewayayyen fuska bane a a fuskansa an tsara shi yanda ya dace wa kana fi wajhi tadwir a fuskansa sayyidina rasulullahi akwai tsagi irin yanda aka yanda ya shata abyadu mushrabun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fari ne tar amma mai dan shigan duhu wanda yake ƙara masa kyau ad ajal ainai manzon Allah ƙwayan idanuwansa bakin bakin kirin ne sosai sannan kuma ahdabul ashfar manzon Allah yana da yawan gira giran shi me me me yalwa me yalo- me yalwa ne jalilul mashashi wal katadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mishi kyakkyawan watan gashi wanda ya wanda ya taru a jikinsa sannan idan tafata iltafata ma'an sayyiduna rasulullahi in zai waige yakan waiga ne gaba ɗaya sannan
ajiradu
Oki?
kace da ajiradu zo masar ba na'am alja- ajradu zu masrabatin sayyiduna rasulullahi ya kasance Allah ya mishi kyawun sifa da gogagge zu masrabatin sannan kuma wanda ya kasance yana da yana da kyawun gashi shafnul kaffain yana da kaurin tafuka wal qadamaini da kafafu idza masha taqalla'a idan yana tafiya yikan yinka yin shi ne bisa sassarfa da sauri watan da ƙarfi haka ka annama yanhattu fi sababin kai ka ce yana sakkowa ne daga sama wa idza iltafata iltafata ma'an idan zai waiga yikan waiga ne gaba tsaya baina katafaihi khatimun nubuwa a tsakanin watan kafadinsa a bayansa nan akwai watan watan hatimi na annabci wa huwa khatamun nabiyyin dan shine shikamakin annabawa gaba daya ajwadin nasu sadran manzon Allah ya fi dukkan al'umman duniya haƙuri wa asdaqin nasi lahjatan manzon Allah ya fi dukkan al'umman duniya gaskiya wa alyanuhum arikatan manzon Allah ya fi dukkan al'umman duniya saukin kai wa akramuhum ashiratan manzon Allah ya fi dukkan al'umman duniya kyautata ma al'umma man ra'ahu badi'atan habahu duk wanda bai taɓa ganin annabi ba ya gan shi a ranar farko sai ya ji tsoro, wa man khalaqahu ma'arifatan wanda koye mu'amala da shi a habbahu sai ya ji ya fi kowa son annabi Muhammad. Ya ƙulu na ituhu mai sifanta shi yana cewa lam ara qablahu ban taɓa ganin wani kafin annabi Muhammad ba, wala ba'adahu mislahu sallallahu alaihi wa sallam, haka nan a bayansa ban taɓa ganin wani irin wannan ba. قال أبو عيسى إمام ترمزي سميت أبا جعفر محمد بن الحسين ناجي أبو جعفر محمد بن حسين قال إنا سمعت الأسمعي يقول في تفسير صفة النبي ناجي إمام الأسمعي إمام في اللغة هنا yana faɗi wajen tafsirin sifanta annabi Muhammad yana almumaggitu azahibu tulan watan mumaggit wanda ya tafi dogo wanda ya tafi tsaye tsaye kawai tar yace manzon Allah ba haka yake ba qala wa sami'tu arabiyan yaqulu fi kalamihi tamaggata fi timfi nashabatihi ay maddaha maddan shadid manzo Allah tsawon shi ba tsawo ne mai tsanani mai tsanani haka ba wal mutaraddid dakhil ba'dahu fi ba'd qasiran yace shi kuma abin da muke nufi da mutaraddid ba yana nufin wai tsawon shi gaban shi wani yafi wani bane yace a a shi tsawon gaban shi gaba tsaye take sambal na sayyidina rasulullah wa amma wa amma al qatat yace fa shadidu ju'uda watan wannan yana da matsanancin watan damtsan shi mai ƙarfi ne sallallahu alaihi wasallam warrijul allazi fi sha'rihi juhuna ay tashimnu qalid yace gashin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ganta mai tsana mai matukan ni'ima ne wa amma al-mutahham fa badinul kathirul laham amma da yace maka manzon Allah ba mutalham bane wannan yana nufin manzon Allah bai mai kaurin nama bane watan ba mai kiba bane wal mukalsam al mudawwarul wajh manzon Allah ba mai kewayayyen fuska bane a fuskan annabi sallallahu alaihi wa sallam tana da kyawun tsari irin yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya inganta masa wal mashrab allazi fi bayadihi humrah watan a hasken fatan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ɗan duhu wanda yake ƙara masa kyau wal ad'ad ai shadidu sawadil ain manzon Allah yana da matsanancin watan kwayan idan shi bakin kirin ne wanda larabawa suna lissimta rabin kyawun ɗan adam yana daga cikin wannan bakin bakin kwayan idan wal wal ahdab watan gashin giran annabi sallallahu alaihi wasallam qaribul ashfar za ka gansu suna da suna da yaluwan ni'ima wal katadu mujma'ul katafain wa huwa al kahib watan naman kafada naman kafada da yake ga annabi sallallahu alaihi wa sallam zaka ganshi ba mai tsawon tudu bane sosai wal masraba yace wa huwa sha'ru daqiq alladhi kana kal qadib min as-sadri ila as-surra wal masraba shine watan gashin da Allah ya yi ma annabi Muhammad kwalliya da shi tun daga kirjinsa har ya zuwa cibiya wanda zaka ganshi yana kwance cikin ni'ima yace haka Allah ya yi ma annabi Muhammad washasnu ai galizul asabi wal kaffaini wal qadamai Allah ya yi ma annabi Muhammad watan tafuka masu kauri da kuma ƙafafe masu kauri amma cikin ni'ima wata ƙallu'u yamshi bi kuwa annabi Muhammad in yana tafiya baya tafiya irin laƙai-laƙai a yana tafiya ne cikin izza wanda za ka gan shi ba tsanantawa ba ba kuma ana yin shi cikin shiririta ba wasababul hudur naqul ahdarna fi subub sannan kuma idan yana nufo ka za ka ga kamar mutumin da ke gangarowa daga sama watan daga kan wani abu za ka ga tafiyan shi sassarfa sallallahu alaihi wasallam sannan ya fi kowa kyautata ma iyalansa sannan kuma wanda ya gansa daga nesa sai ya ji tsoro amma in ya zo kyawunsa da kyawun mu'amalansa sai ya ji shi wannan wanda ya zo ya fi kowa soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ina ganin lura da lokaci za mu tsaya akan wannan hadisi insha Allah gobe Allah kai mu za mu ci gaba haka za mu rinka karanta shi dai har zuwa in Allah ya ba mu iko kammala wannan wannan shine dai budewa da fatan Allah ya dace da mu alfarman annabi Muhammad Allah ya kara mana soyayyan annabi Muhammad Allah ya amfani rayuwar mu da soyayyan annabi Muhammad Allah ya ji kan iyayen mu Allah ya musu rahma Allah ya ba mu albarkan wannan zama waɗanda suka zo daga nesa Allah ya koma da su gidajen su lafiya Allah ya saka musu da alkhairi ya musu kyakkyawan sakamako alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina ganin bari mu ne ai mana addu'a lafiyan kina ne mala amin fata da salati fatihi